لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهد وتن سفر shekara ta 1441 hijiriya wanda shine ya dace da sha uku ga watan goma shekara ta 2019 miladiya muna cikin kitabu a tafsir tafsir surfil bakara a cikin wannan littafi na wato sayil bukari muna ƙarƙashin ayar wa'allama adam al-asma'a kullaha yau za mu tashi wani babi da yake da alaƙa da shi ya ce mai mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على أصحاب الجلالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قال مجاهد إلى شياطينه أصحابه من المنافقين والمشركين محيط بالكافرين الله جاهده سرا الدين على الصالحين على المؤمنين حقا قال مجاهد بقوة يأكل بما فيه وقال أبو عالية مرض شق وما خلفها إبرة لمن ذكيها لا شية لا بياض وقال غيره يسومونكم يولونكم الولاية مفتوحة مفتوحة مصدر الولاية وهي
مصدر مصدر الولاء مصدر الولاء وهي الربوبية وإذا وصلت الواو فهي الإمارة وقال بعضهم الحكومة الحكومة الحكومة التي توكل كلها كلها حكومة وقال كذلك وبعضهم فانقلبوا وقال غيرهم يستفتحون يستنصرون شروا بعض رأينا من من الركنة إذا أرادوا أن أن أن يمحقوا إنسانا قال قالوا رأينا لا تفدي لا تفدي قدوات من من القتل والمعنى والمعنى آخر قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال حدثنا محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عمرو عن عمرو بن شرحبي شرحبي عن عبد الله قال سالت النبي صلى الله عليه واله واله وسلم اي اي الذي اعظم عند الله قال لا ان تجعل الله جدا وهو خلقك قلت ان ذلك العظيم قلت ثم عين قال وان تقتل ولدك تخاف ان يفهم معك قلت ثم عين قال ان تزاني ان تجعل جارك وقوله تعالى وظللنا عليهم عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وقال مجاهد المن صلة والسلو الطيب قال حدثنا عبد بن عبد قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن قريش عن سعيد عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم القمر من المن ومرضى شفاء للعين
wannan babin da malam ya kawo shi ya tsuntsunto wasu kalmomi ne a cikin suratul baqara cikin ayoyin waɗanda suke da ɗan wato tsauri sai ya faffassara su daman yakan yi haka ya tsuntsunto wasu kalmomi sai ya fassara dama yana daga cikin ma'anar tafsiri a fassara abin da yake mai tsauri ko wanda ya shiga duhu saboda mai karatu ya gane sai ya kawo riwayoyi daga wato magabata da yadda suka fassara waɗannan wato ayoyi ya ce ƙala mujahid imamu mujahid yana cewa a faɗin Allah tabaraka wa ta'ala um, ila shayatinihim fadansa wa idha khalaw ila shayatinihim abinda ake nufi da shayatinihim ana nufin ashabihim min almunafiqina wal mushrikina yayin da munafukai wato ko kafirai suka keɓanta da 'yan uwansu abokanansu cikin munafukai da mushrikai sai Allah ya haɗa su gaba ɗaya ya sa musu suna shayatin me yasa aka sa musu suna shayatin munafukai aka ce shayatin mushrikai aka ce shayatin saboda suna yin aiki ne irin na shaidanu wajen taurin kai da ƙin bin dokar Allah sannan kuma suna bayyana kafircinsu sannan kuma wato suna tarayya da dukkan wani mai barna a cikin barnarsa shine sai Allah yake cewa wa idza khalaw ila shayatinihim kaga an ba suna na, na shaytan kenan ana nufin ashabihim min almunafiqin wal kafirin sai ce muhitun bil kafirin kalmar ma'anar muhitun bil kafirina wato ana nufin Allahu jami'uhum Allah shine zai hada su gabaki daya wallahu muhitun bil kafirina kamar yadda ya fada ai jami'uhum Allah shine zai hada kafirai ya san su cikin su da wajen su to zai hada su a ina Imam Dabari ya kara cewa jami'uhum Allah zai hada su fi jahannama Allah zai hada su a cikin wutar jahannama me ma'anar muhitun bihi wato bihim la yafutunahu ba za su taba kubuce masa ba duk wani kafiri duk wani mushriki duk wani mabarnaci to Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi ya san shige da fitansa kuma ba zai iya ballewa ya kubuce wa Allah ba kamar yadda idan ka kewaye abu kai masa shinge ka toshe nan ka toshe nan kana kallon abin to ba inda zai iya fita to haka kafiri da munafiki ba wanda ya isa kubuce wa Allah wai ya ɓuya wa Allah tabaraka ta'ala wato ba zai yi masa azaba ba kamar nan yanzu masallacin nan idan aka rufe ƙofofin nan gabaki ɗaya duk aka kukkule kirf to sai a ce wanda ya yi wannan aikin a hata bina ya kewaye mu ya rufe mu yana sane da mu to in an ce wallahu muhitun bil kafirina duk mutumin da kenan ya mutu yana yin kafirci kada ya taɓa tunanin akwai wata dabara da hikima da zai iya yi ya tsallake wa ubangiji tabaraka ta'ala Allah ya kasa masa azaba ba zai yi ba wannan tsoratarwa ne cewa lallai za a gamu da ubangiji tabaraka wataala to ba kafirai ba ma da musulmin ma da kowa da kowa kiyashi bai zai buya wa Allah ba kiyashi duba karancin kiyashi wala yutuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyu samawati wal ard sai ce sibaba kalmar sibaba sibghatallah abinda ake nufi da sibghatallah daidai yake da dinullah addinin Allah alal khashi'in alal khashi'in ana nufin wato alal mu'minin haqqa Allah ya fassara masu imani ko masu khushu'i da tsoron Allah ya ce mu'minai kenan qala mujahid kalmar bi quwwatin ay ya'malu bima fihi shine bi quwwa kalmar ƙarfi ubangiji zai amfani da ƙarfinsa ta baraka wa ta'ala kala abul aliya abul aliya ya ce fi ƙulubihin maradun kalmar abinda ake nufi da marad ana nufin wato fi ƙulubihin shakkun su munafukai akwai shakka a cikin zuciyarsu shakkar sai aka fassara ta da wato rashin lafiya idan mutum bai samu nutsuwa akan imani da Allah da manzon Allah ba to kamar ba shi da lafiya a cikin zuciyarsa am sai ce lashiyatan ko eh, wa ma khalfaha ibratun liman baqi in an ce wa ma khalfa da abin da yake baya wato abun lura ga wanda suka saura lashiyatan kalmar lashiyata ana nufin la bayada babu fari a jiki sai wa qala ghayruhu yasumunakum abinda ake nufi da yasumunakum da yace yasumunakum su al'azabi daidai yake da yalunakum yulunakum wato suna ɗanɗana muku wato azaba sai kalmar alwilaya maftuha masdarul wala asalin alwilaya ana nufin wato masdari ne na alwala'u to menene ake nufi shine ar-rububiyya wa idza kusirat wancan maftuha in an yi mata kasara kuma fahiyar imara alwalaya alwilaya alwalaya masdarul wala'i ar-rububiyya alwilaya ana nufin al'imara shugabanci وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم كلمة فوم فومها وعدسها وبصلها كلمة فوم تنا نفهم دو قوايا وين دا أكيتشي دو وتا قوايا أنا تشيري تفوم وقال قتادة فباء مي معنى فباء بغضب من الله فباء فانقلبوا sai suka juya da fushin Allah wa qala ghayruhu yastaftihuna me kalmar yastaftihun yastaftihun yastansirun suna neman taimako sharau sharau ku bi samanin ana nufin baku sun saya kalmar ra'ina ya yi lalina amanu la taqulu ra'ina ra'ina tana nufin daga arru'unatu ne arru'una idza aradu an yuhammiqu insanan idan larabawa suna so su mai da mutum wawa su mai da shi wawa su gaya masa kalma irin kamar bagidaje ne shi sai su rinka ce da shi ra'ina to Allah ya sauwaƙi to a wancan lokacin annabi suke gaya wannan kalmar sai su kira shi sai su ce ra'ina abinda kuma suke nufi da ra'ina duk mutumin da yake an mai da shi kamar wawa bayi da wayo ko bai da basira ko dolo wannan kalmar ra'ina a larabci haka suke amfani da ita to shine Allah ya wa yana eh wannan da na na na intizam daban amma ba shi suke nufi ba to shi annabi sallallahu alaihi wasallam sun sha kiransa sai su gaya masa wannan kalma shine Allah ya ce wa masu imani ku masu imani ya allazi na amanu la ta ƙulu ra'ina wa ƙulun zurna wasu ma'u kada ku yi amfani da wannan kalmar ku gaya annabi kamar yadda kafar yahudawa makiya Allah suke gaya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana irin wato tsananin kiyayya da suke yi wa musulunci la tajzi kalmar la tajzi nafsun an nafsin shay'an la tughni nafsun an nafsun ba za ta iya wadatarwa ba ranar kiyama babu wata rai da za ta iya wadatar da wata rai akan wani abu kenan ba wanda ya isa ya taimake ka babanka ba zai taimake ka ba mahaifiyarka ba za ta taimake ka ba ƙaninka ba zai taimake ba wanda ya isa maka wani abu sai aikin da ka aikata yau mala'iku ne maulan an maulan shay'a ba wani wanda ya isa ya taimaki wani kowa ya tafi da shirinsa a nan duniya wani zai iya taimakonka in kaya ya maka nauyi sai ya taimaka ma ya ɗaukan maka amma a lahira ko babanka ne ya ganka cikin wahala ba zai kula ka ba gudu ma zai kai ma in ka gan shi gudu za ka yi wannan rana dai allah ya samu cika da imani allah ya ba mu ikon allah ubangiji ya rufa mana asiri ya allah ya Allah kada ka tozartar da mu Allah kada ka tozartar da mu Allah Allah ya sa muna da rabo duk irin waɗannan wato wato wato abin da yake yake yake firgita ni akan wannan wato in ka lura a nan ma a rayuwar mu ta duniya misalin ka iya cewa akwai yan dan taimakekeniya ba ka da lafiya wani zai taimake ka ko ka dan shiga cikin kunci ko ka abin nan ko kafiri ne ma ya shiga wani yanayi wani zai taimaka masa to ka duba tausayi irin na ubangiji jin kai irin na ubangiji amma yana gaya mana cewa fa in faranar tashin kiyama ta zo fa to babu wannan magana wani ya taimaki wani ka duba alaƙa tsakanin ɗa da uba ka duba yadda iyaye suke hidima wa 'ya'yansu ka duba yadda ɗa yake son uban shi ka duba yadda yake yake kuka in ubansa ya mutu kuka ya zubar da hawaye a ta shafa kansa ana ba shi haƙuri amma duk kukan nan da yake da zai mutu su je su haɗu da uban a kiyama wallahi bai zai taimaki uban ba ka duba yadda uba zai shiga damuwa da firgishi Allah ya raba shi da ɗansa a ta jajanta masa ai ɗansa ne ya mutu duk wannan a duniya ne inda Allah zai kashe uban shi ma su haɗu ɗan ya ce baba dan Allah ce makamun da lada ko guda biyu ne in ɗan cikata in shiga aljanna uban zai ce baran bayar ba shi ma ɗan zai faɗa ba zan bayar ba yau min firul mar'u min akhihi wannan fa qur'ani ne jama'a mun karanta shekaru aru aru muna ji wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi ranar kiyama ita ce ranar da mutum zai guji dan uwansa kaninka yayanka uwa ɗaya uba ɗaya kanwarka yarka uwa ɗaya uba ɗaya dangi in ka gan shi gudunsa za ka yi ba za ka yadda ma kwadu ba mahaifiya guje mata za ka yi baba guje masa za ka yi matarka guje mata za ka yi ɗan uwanka wa sahibatihi wa bani da matarka da ‘yarka da ɗanka da ‘yarka da ‘ya'yanka ba zaman lafiya ba za a yadda a haɗu ba Allah ya ce kai wannan ranar fa kowa yana da wani sha'anin da ya shagaltu da shi likulli mri'in minhum kowane mutum ɗaya daga cikinsu na mutane sha'anun yana da wani sha'ani na harkar kiyama da ita ce ta wadatar da shi ma ta kansa yake yi kawai baya da lissafi da tunanin wani so duk alakar ma'anan duniya ne kawai na'am mutane kamar biyu ko uku za su za su tafiya suka so take iri na'am na'am
za su je kuma da biyu amma sai wannan ya tafi ake da kai na'am da ba kayan da riga ko suna tafiya ƙwarai wannan kuma ya tafi babu kinsi amma kayan su suna kuma tafi da kayan sai da kayan fadi ƙwarai kuwa kuma abokai ne ko yan uwa ne idan ka je Ta- wannan eh, wallahi.
sha'ani su zai kasance za su yi soyayya wa juna za su yi da wannan zai kasance kuma kawai za su yi ana iya kuma za ta ce a gefe na za ta ce na wannan
kaɗin Allah ya Allah gurin za ka ana rabuwa za ka ne wallahi dan uwan ka ne amma yana da tsani ba ka ma yadda ma eh wallahi na wato dan uwa yana bada wani misali ne a nan duniya ma abinda zai justify ne dada wato karfafan mu mu gane wannan magana da Allah ya faɗa cewa a kiyama fa kowa ta kansa yake ba wanda yake kulawa da wani misali yanzu yan uwa ne ku ku yan uwa ne da kai da dan uwanka za ku tafi amerika ko ingila ko wata ƙasa ko abokin tafiya kai ka kimtsa ka shirya ka bi dukkan doka da oda ka haɗa kayanka shi ma ɗan uwa ya shirya ya kimtsa amma a cikin kayansa da zai yi tafiya sai ya zuba wani abu na laifi kamar misali ya saka hodar koken ko ya ɗauki wasu ƙwayoyi na laifi wanda in an kama mutum da wannan kayan to zancensa ya ƙare dama magana abi kadunsa ma dama ya ƙare amma fa ɗan uwanka ne shaƙiƙinka ne tare kuke kuka yanki tiket tare kuka yi bukin tare kuka yi komai tare kuka zauna a kujerar jirgi kana jin za ka yi tafiya da ɗan uwanka kai ka kimtsa kai ka kiyaye doka shi kuma bai kiyaye doka ba sai kuka zo airport sai aka zo check-in kai aka duba kayanka lafiya galau shi da aka zo duba nasa kawai sai aka kama shi da wannan kayan yanzu za ka zo ka ce wannan kayan naku ne tare kuke samu za ka yi ka jaje kakka tukun kai waje ai eh ai ba za ka yadda kai kilimin ka ce ai wannan dan uwana ne wannan kayan namu ne tunda ka san wannan kayan na hadari ne watakila kashe shi za a yi kona mu na'am ai kwarai da gaske kai kaddara misalin wannan ni ina ma tunanin in an je ne an sauka a wata ƙasa ka ce misalin za a tafi ne ma kai shiga za ka yi kaje ka shiga screening jirgi zai tashi ka tashi ka tafi dan uwan naka tafiya za ka yi ka bashi ba za ka ce bari in tsaya ai namu ne gaba ɗaya ba kaga daga nan duniya ma ashe akwai wani abun da mutum zai yi maka guje masa watakila ɗanka ne watakila ƙaninka ne watakila yayanka ne watakila akwai abin da kana kallo kana ji kana gani ba ruwanka da mutum kai ma cikin kake yi kuma yana faruwa eh rikici ake na na abin nan rikicin addini da aka yi ta yi shekarun baya wani dan uwa daga Kaduna ya zo ne ya same ni ya ce tab ai malam mun ga tashin hankali na ce ya aka ya ce tab wallahi da aka zo malam ana bi ana kona gidan mutane ana kashewa ana konawa ya ce wallahi malam za ka ga mai gida yana cikin iyalinsa da matansa da 'ya'yansa ƙanana da manya da waye idan ya balle ya danna da gudu ko waiwaye baya yi ya fita wai ba zai iya fatsayawa a ce a kashe shi tare da iyalin ba shi wallahi fita zai gudu yake ta kan shi yake ya tsira da ransa ya ce mai ɗan tausayi tausayi ne ma wani ya zo ya domi ɗan ƙarami daga cin yaransa ɗan ƙarami ya ɗauke shi ya riƙe shi ya rataya shi a kafaɗa yake guduwa ba a je ko ina ba sai bakin kogi sai ka ga mutum ya tsunduma cikin kogi ya zai ya tsallaka wannan a duniya kenan a karamar kalla Allah ya yi gaskiya ya ce ranar kiyama ita ce yau malayu ne maulan an maulan shai'a ba wani wanda zai iya zai iya maka garanti ya yi maka wani abu duk wanda ya ce maka wayan an je kiyama ya tsaya maka zai maka wani abu wallahi ya gama da kai balan wallahi ya yi ko a nan duniya ba wani wanda ya ce wai wai komai na kawai ya tsaya maka a zai ma iya abin da zai yi maka akwai abin da wallahi bai sai maka ba so karka yadda wani ya maka wala gigita da kiyamarka Allah ya mana afuwa eh jiya muka karanta jiya muka karanta ko annabin alayhi salatu wassalam sai fa Allah ya ce fa yahuddu li haddan Allah sai iyakance mun daga nan zuwa nan wane wane wane wane ka cece su dan a nuna ma harkar kiyama a hannun Allah take ina ta maimaita mana wannan maganar ne wallahi dan saboda kowannen mu yi wa kansa tanadi Allah kowannen mu yi wa kansa tanadi kowannen mu yi wa kansa tanadi mai hankali shi yake fahimta ba za ka gane illar wannan ba sai ranar da ka rabu da mutane aka ɗauki ranka aka kai ka kabari aka ajiye ka ba makoci sama ko ƙasa dama ko hagu daga kai sai halinka a ranar za ka gane cewa lallai yi wa kai tanadi yana da muhimmanci wallahi mun gode wa Allah da Allah ya ba mu damar da za a tunatar da mu don mu gyara khutuwat daga alkhatu ne wal ma'ana asaru ma'ana gurbin yace fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya wa Allah kishiya wannan ayat tana mana hani ne akan yi wa Allah kishiya andad jam'i ne na niddu shine almasal wan almasal wan nazir Allah bai da kama Allah ba shi da kini Allah bai da sa'a Allah bai da aboki kar ku yi wa Allah sa'a kada ku yi wa Allah aboki bai da abokiyar zama wa antum ta'lamuna alhali kuna kuna sane kada ku yi haka Allah baya so ba abinda Allah yake irin a danganta masa wato aboki ko sa'a ko wani shi shi kadai yake wallau kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل أكو شرحبيل عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Mas'ud ne in an ce Abdullahi a cikin Sahih Bukhari irin wannan aka ce Abdullahi kawai ba a faɗi sunan baban ba to dan Mas'ud ne ya manzan Allah wani zunubi ne ya fi girma a wajen Allah ƙala annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam an taja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka yi wa Allah kishiya shine an taja'ala lillahi niddan ai an taja'ala lillahi mathalan ko kuma naziran alhali shi ya halice ka kuma ka ce wai yana da wani sa'ansa abinda ake nufi da sa'a wato ka ji a ranka akwai wani wanda zai iya maka wani abin da Allah ne yake yi yanzu misali addu'a idan an roƙa mu dai a aƙidar musulunci abinda muka sani wanda yake amsa addu'an nan shine Allah to sai ka je kana roƙon wani kana jin cewa shi ma zai iya maka irin abin da Allah yake maka ciwo in ya kama ka ba mai warkar da kai sai Allah wa idza maridtu fa huwa yashfin in ji annabi Ibrahim in nayi ciwo shine yake warkar da ni to sai mutum ya ji cewa wai akwai wani mai matsayin da in ciwo ya kama shi in ya roƙe shi zai zai warkar da shi jiya muna karatu a nan wani dattijo bawan Allah anan ya zauna anan muna karatu dangane da da bayanai da da malamai suke yi dalilin da ya sa Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tarar da mutane suna yin hajji suna kiran Allah kafin ya zo ma suna yin hajji suna roƙon Allah kuma in an tambaye su waye halicci sama kamar yadda Qur'ani ba da labari za su ce Allah waye halicci ƙasa za su ce Allah ne wa yake saukar da ruwa daga sama la yaqulun Allah wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda wa kaza wa kaza la yaqulun Allah za su ce Allah ne kaga hatta su kafiran a wancan lokacin sun tabbatar wa da Allah rububiyya cewa Allah ne mai halittan sama mai halittan ƙasa mai duniya mai kaza mai kaza sauransu kuma ko yanzu ma an ka samu arni zai ce maka Allah aiko ya yi imani da Allah arni ya yi imani da Allah to don me yasa ya zama arni saboda wato bai kaɗaita Allah da bauta ba mai kwanda ya imanin Allah shine mai kaza to ya kamata ya kaɗaita shi bai bauta wa kowa ba sai shi to sai ya sai ya hada Allah ɗin da wani ya kira Allah ya kira Yesu almasihu ka duba fa Yesu almasihu annabi Isa ne dan kirista fa ya zama kirista ne kana ce da shi kafiri ne saboda ya ce isa Allah ne ko ya ce isa dan Allah ne ko ya ce annabi isa yana da wani matsayi irin na Allah ka duba annabi ne fa ya zaba ka duba matsayi irin na annabi duba daraja irin na annabi amma wannan abin da ya mai da shi ya zama kafiri to ina ga wani da zai zo ya dauki wani wanda ba annabi ba ba sahabi ba ba tabi'i ba ba tabi'i tabi'ina ba ya mai da shi ya ce ai shi ma wani ne yana bayarwa yana hanawa to shi yasa Allah tabaraka ta'ala turo annabi dan ya tsarkake mutane daga wannan wato hada Allah da wani din da wannan kazanta da ake danganta wa Allah a ɗebo kazamai a hada su a ce suna da matsayi irin na Allah wannan bawan Allah yake ce mun yake faɗa nan gurin ya ce wallahi malam a 1988 ya ce suna tafiya da su da wani malaminsu da su da wani malaminsu suna cikin tafiya sai motarsu sai ta lalace Allah ya takaita mota dai ta tsaya da ta lalace sai malamin nasu sai ya fito a gaban mutane ya daga hannu yana ya jilani ya jilani motar mu ta lalace ya jilani motar mu ta lalace ya faɗa sau uku shi a tunaninsa motarsu ta lalace ya zo ya gyara musu motarsu ko kuma kawai su ga ta tashi sai wani daga cikin almajiran sai ce akar makallawo ina ganin gwanda mu kira baka nike fa wallahi tallahi ya ce akar makallawo da dai mun kira makanike aka yi shiru ha? makanike ya fi kusa ka duba wannan fa malamin ne shi yake kiran wani shi kuma almajirin da Allah ya masa basira ya ga cewa lalle akwai hauka a cikin wannan sha'anin ina fatan kana fahimta sai ce a kira dai bakanike to a taƙaice dai motar nan dai bata tashi ba dai bakaniken dai aka kira bakaniken ya zo ya gyara mota kuma aka tafi yanzu wannan dan Allah malam ba wa'azi ba ne ba wa'azi ba ne haka wani ya ce shi ma duka jiya ne jiya bayan azar karatun da muke bayan azar shi ma ya ce wato munasaba ce kurin Allah ya kawo sai wani ya ce to wallahi malam ni ma nan shaida ne ni din nan ni ni ya faru a kaina ya ce malam ina da mota na sanya hoton in yasa jikin motar kurin sai na sai na tafi na batta a wani wuri sai nake tunanin kai kada a zo a sace min motar nan amma fa ga hoton in yasa a jiki haka dai yana wannan abu yana wannan abu yace yana cikin wannan harkar ta wannan bid'a yace kawai malam sai nayi mafarki sai gashi mun haɗu da shi in yasa yana cewa kai yaya muna jikin motarka za ka yi tunanin za a sace maka motarka ya ce malam sai na daɗa samun cewa ka lalle ina kan daidai ne ya ce ai shi gari na je kaso kurmi na siyo hotuna duk na lillike motar nan ya ce a raina wallahi ina jin wannan hoton wallahi malam shine zai kare min motar nan ba Allah ba dattijo ne ya kai wajen shekara kusan 60 da wani wato ina baku wannan misali ne kuga irin yadda ake gina mutane akan dogaro da wani wani wadda ba Allah ba wannan ba Allah ba ne amma a nuna maka cewa me kaza shi din da yake faɗa ya ce a shago a shago wani ɗan uwansa wai yana a shago ya liƙa hoton shehin haka ya ce wallahi idan babu ciniki sai ya tashi sai ya miƙe sai ya shafa hoton ya ce shayi ba ciniki fa shayi sai ka dafa fa duk wannan fa a garin na ake wannan abin to shine muke ta gaya wa mutane Allah ya tsare wa kowa darajarsa da matsayinsa malami ne waliyi ne shehi ne duk darajarsa da matsayinsa kada a ɗauki aikin Allah a bashi a ce shi yake yi ba wanda zai baka ciniki a kasuwa in ba Allah ba amma tunda an gaya masa shi wannan din shi yake yi to ya yadda shi yake yi kuma tsayar wannan abubuwan fa duk abin da suke fa ba ji suna cewa sahabi ba ko su ce annabi yana yi ba yanzu wannan mutumin wannan mai motar da ta lalace in Allah aka sa da gaske ne Allah kalli dai misalin dan kusanci ne ai ya kamata ya ce ya rasulullahi mota ta ɓaci ko to amma annabi ma bai da matsayin da za a kira shi a wannan gurin kaga ko manzon Allah ya kira a wannan yanayin yace motarsa ta baci kaga yayi kuskure to amma ba ma annabi ya kira ba wani malami yake kira me yasa an gina su an nuna musu cewa akwai waɗanda suke yin aiki irin da Allah suna da karama suna da karama suna da walittaka suna da matsayi kuma abu mai ciwo ba daɗi wai idan an zo irin wannan bayanan sai ka ji mutum yana ta tafasa yana jin ba daɗi me yasa za a taɓa waɗannan mutanen amma fa baya jin zafin me yasa aka rage wa Allah ƙarfin mulkinsa me yasa aka raba wa Allah aka rage wa Allah ƙarfin mulkinsa me yasa ba zai yi wannan tunanin ba to babu abu mai muhimmanci a rayuwa irin mutum ya samu tauhidi Allah ya saka wa malamai na sunna da tauhidi da suke ta karantar da mutane su gaya musu gaskiya an sha wahala a cikin wannan da'awar kafin a tashi mutane daga wannan manufar wallahi da baka isa ka faɗi wannan magana a garin nan ba wallahi baka isa ba baka isa ka buɗe baki ka faɗi wannan ba amma alhamdulillah gradually ana ta wa'azi ba a ji ana jin ba daɗi dai ana ta sharrin ana ta faɗin maganganu dai mutane dai suna ganewa amma a zo a ɗora mutum a liƙa shi akan wani abu ya zo ya mutu an cuce shi ya je gurin Allah ba Allah ya dogara da shi ba ai an zalunce shi so fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna kuma wannan abun fa kowaye shi yasa na buga muku misali ko annabi me yasa aka zargi kiristoci annabi Isa suka rike suka bar Allah ko ka ce annabi Isa suka dauka suka hada shi da Allah kake zagin sa yanzu kake cewa kiristoci ne to kai dan me zaka je ka dauki wani wanda ba annabi ba kuma ai shiru a zuba maka ido ba ma annabi bane in an rike annabi an yi laifi an haɗa annabi da aikinsa da aikin Allah an yi laifi to ina ga wanda ba annabi ba wayar a ce wai wai wai duk wanda ya buga ya je kabarin wane ya je ya roƙe shi wai an yafe mai zunubinsa duk a ƙasar nan an yi akwai mutanen da mutum da za a zo a ce in ka je ya shafa maka kai ya yafe maka yana shafa kanka duk zunubin da kake da shi ya yafe ma duk an yi wannan a ƙasar nan ko mutane sun yarda mutum ya je yanka tsiyarsa da rashin mutuncinsa da ta'adinsa wai sai je cire hularsa kurin an shafa masa kai ya dan ba da dan abun sadaka wai shikenan wai an yafe masa kuma qur'ani ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba wanda yake gafarta zunubi in ba Allah ba Allah kadai yake gafarta zunubi shi yake bayarwa shi yake hanawa shine mai shi dole ka yarda da wannan ba wannan adam ba kuma waɗanda kuke cewa suna yi muku suna yi muku me yasa ba su hana kansu mutuwa irin yadda suke cin duniyan nan suke more mata me yasa ba su hana kansu mutuwa ba amma muna ji muna gani sai a kaza a nan a cikin unguwannin nan can wajen hanyar hanyar hanyar hanyar hanyar fita wajen garin nan a bayan nisa din akwai wani mutum yana nan gurin wallahi karara malam cewa yake shi Allah ne karara wallahi ni na san gurin na na akwai ɗalibi na almajiri na yace makocinsa yana ta faɗa yana ta magana yace malam wani wace irin rayuwa ne yace wallahi almajiran su ce masa suke Allah ne shi kuma ya yadda shi Allah ne sai Allah ya jarabe shi da wani mugun ciwon kafa yayi ta ciwon kafa kansa ce kumbura take yi akai ta wahala kai shi asibiti kafar ta warkewa a je a dawo ciwo ya ta ruwa ya ta wahala shi ne ce ka je ka samu almajiran nasu ka gaya muka ce Allah ne yake ciwon kafa ka duba damsul basirati amma ba su gane ba haka ya mutu a banza aka ce Allah ya mutu wato malamin Allah ya baka shari'a sai ka gode wa Allah wani wani yadda ka san yadda ka san bulo inci tara ake dora a kwakwalwarsa a danne ta gaba ɗaya baya ganewa fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun karka yi wa Allah kishiya abu na biyu qultu inna zalika la'azim abdullahi dan an mas'ud yace tab lalle wannan abun babba ne karka yi wa Allah kishiya alhalin shi ya halicce ka ba mai dabbara al'amari in ba Allah ba sai ya ce kuma sun ma'ayyu sannan kuma sai me yanzu wani ana tambayar laifi ne da ya fi kowanne girma ya ce wa an taktula wala daka ta kafu an ya tsama ma'aka babban laifi yan uwana mutum allah ya ba shi ɗaya kashe shi saboda wai kai ya ci abinci tare da shi daɗin suna kashe 'ya'ya suna ganin nauyi ne suna ganin liability ne musamman 'ya'ya mata wai mutum ya haifi 'ya mace wai wai me za ta masa ita ba noma ba ita ba faskare ba ita ba kaza ba ba komai ba su mace ya mace a da a lokacin jahiliya aibu ne mala in aka haifa mutum ya mace a da kunya baya iya fita sun fi son maza wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim inji qur'ani yatawara min al qaumi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu bit turab ala sa'a ma yahkumun Allah ya ce an yi lokacin da in an yi wa ɗayansu bishara da ya mace haka zai zauna mutumin nan ya yi ne fuskarsa ta yi baƙi kirin yana cikin baƙin ciki da ɓacin rai kurin saboda an haifa masa ya mace wannan matan dai da kuke gani har ɓuya yake yi daga mutane saboda mummunan bishara da aka gaya mai wai matarsa ta haifi ya mace sai rinka kuya baya su a hadu da shi saboda kar a ce yanzu kai ya mace aka haifa ma sai ya ta lissafin ya ce to yanzu ya rike wannan haihuwar a bisa wulakanci da kaskanci ne ko ko ya je ya tona rami ya binne ta kawai wallahi Allah kaɗai ya san iya ƴaƴa mata da aka tona rami da ransu aka binne su malam an yi wannan jahiliyar amma Allah ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki wannan abu ya hana to amma a hankali a hankali wannan jahiliyar tana nema ta dawo ku nutsu ku fahimce ni da kyau su kan waɗancan ƙararan bunnewa suke yi mu kuma yanzu a hankali gradually a hankali a hankali ana sa mana ƙin 'ya'ya matan by the way or the other ka rinka faɗa da matarka saboda tana yawan in dai za ta tsuguna ta yi naƙuda insha Allah ya mace za ta zube maka har a zo ana cewa mutum wai saboda an ta tara masa ya'ya mata in an samu namiji kai barka yanzu kan an samu namiji ko alhamdulillah to wato daɗin mata ne ba alhamdulillah ba kenan ban sani ko ko kuna fahimta ta ya ana haifa masa yaya murna mu da kanmu muke a ai yanzu ta samu namiji idan kuma mutum maza Allah ya tara masa ya ce ai masha Allah ai Allah ya tara masa yaya maza ai amma ba ku san waye alheri yake ciki ba wallahi ba ku san ina alheri yake ciki ba wallahi magana cewa ya mace ko ɗa namiji ba ka san ina alheri yake ciki ba ina gaya muku da yawa sun ma fi taimako galiban 'ya'ya matan da ake kinsu wallahi sun fi taimako a nan masallacin wani dan uwa yana nan da cijo yake gaya ya ce yana jin daɗi yarsa in ta kawo mai ziyara sai ta yi mai farfesu ba wai don baya da hali ba ya sa ya zauna ya ta ci yana jin daɗi ɗansa namiji kuma mutum nawa yake da shi maza ko aswaki ba zai riƙo ya taho maka da shi ba wallahi tallahi da ke ga maka tausayi da jin ƙai da jin cewa iyayena ne yanzu mace ba yanda za a yi ta je ta yi aure a wani gari ta shekara ba ta takura wa mijinta cewa sai ta zo ta gaida babanta ko ta wani abu ba amma ɗa namiji fa zai iya tafiya aiki zai iya tafiya makaranta zai wani abu in ka ci sa'a ma ya bugo maka waya ma ku gaisa kuna ƙasa ɗaya billahi lazim sai kwa shekara biyu bai zo ba amma mace zai yi wahala tana aure wai bata zo ta gaida ubanta ta gaida iyayenta ba kuma ba zai ta taho hannu banza ba amma wannan zai taho ya san akwai ƙannansa yara da yanwa ko lemo da ayaba ba zai tsaya a bakin titi ya sayo bari ya kawo ƙannansa ba na san matar da na sani wannan misali ɗaya ne nake gaya muku wallahi uban ne bayi da lafiya akwai fa 'ya'ya mazan da waye da sauransu amma Allah ne ya rufa mata asiri ta dan aure wani mai dan maiko maiko a Abuja malam yarinyar nan ita take daukan nauyin gidan uban gabaki daya ga wancan katti wani yana aiki a banki wani yana aiki a kamfani wani yana da manyan shaguna a kasuwa ta zo ta renovating gidansa ta buge masa ɗakinsa ta gyara masa kuma duk wata ta sa masa albashi ta ɗaukan masa mai aiki bayan uwar ta fa ta ce a rinƙa masa abinci yana da ciwon suga ta ce a rinƙa siyo masa kaza ana masa kaza wallahi ita kaɗai take wannan suna can waɗancan kaya ga su can an gama musu wahala su aka fi kashewa kuɗi su aka biya musu kuɗin makaranta su aka yi musu kaza su aka yi musu kaza ga wannan yarinya ita guda ɗaya da sai ta auri wani mai ɗan hali cikin ɗan abin da Allah ya hore mata take takurawa ta ɗauki nauyin ubanta sauran mazan suna nan suna raye sai wani ya zo ya ce maka wai wai wai wai wai wai dan ka haifi ya mace wai yana ganin wai wai aibu ya same ka ka roƙi alheri kuma jahiliya ne mutum a haifa masa ya mace ya zo yana jin ba da baya iya ma faɗa wala an yayi wa me aka samu wala wata yarinya aka abin nan subhanallah subhanallah kar mu yi wannan dawo da jahiliya ne annabi ya ce ka kashe ɗanka makhafata an yat'ama ma'ak akwai wanda suke zo a murɗe mahaifar a murɗe mahaifar a hana ta haihuwar akwai wanda ake ba shawara ya je karo wata tunda wannan duk mata take haifa je ka aure wata wataƙila ta rinka haifa maka maza kuma mantawa suke fa ba daga matar ba ne babu matar da za ta shafi a wata ta kawai ta haihu ai bai zai yi ba fiya wata ta sha ba ba leman coca cola ta sha ta haihu ba dole sai an samu alaka da namiji ta haihu dole Allah daga kare ka nema haka kuma Allah ya rubuta da ana toshe matan ba sa zuwa da a haifi tsohuwarka da ta haife ka kai kuma ku lura da wani tarihi yanzu duk da ake muku labarin 'ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama su waye kuke ba nan mun karanta 'ya'yan shi ba wani ɗa namiji kuka ji yana zurftu da zirga-zirga tare da annabi kullum sai dai ka ji an ce maka fatima ko a ce ma ruqayya ko a ce maka su ne da shi suka rayu annabin kansa sai Allah ya bashi da 'ya mace na na fatiman nan ita ce zainab wace ce ga sunan ina 'ya'ya mazan abdullahi tayyib ya rasu alkasim ya rasu tun yana yaro ya'ya matan dai Allah ya bar masa wannan afdalul khalqi kenan ina maimaita wannan jawabi ne ba dan komai ba saboda kar mu yadda yahudanci ko kafirci da aqidar kafircin ya shiga mana cikin zuciya mu zo muna faɗa da 'ya'yanmu kuma na sha faɗa na maimaita mu yi haƙuri wallahi malam ko a cikin mu'amalolinmu a gidajenmu za ga muna da yara maza muna da yara mata wallahi sai ga mun fi matsuwa da mazan mazan sun fi zuwa gurin mu in yarinya ya mace tana zuwa wurin ki tafi wajen mamanki ma'ana sai ka ji kamar baka damu da ya mace ba in unguwa za ka je ko wani abu gurin dan fita shakatawa da yara sai ka ɗibi yaya mazan amma ba za ka ɗauki mace ba ba za ka ɗauki mace ba in ɗan kanti za ku je ka ɗan saiwa yara yan alawa ɗan abin shakatawa ɗan ice cream ɗan waye yara maza za a ɗauka tafi da su akwai kuma sa'anninsu ko yayyensu yara mata su ba za a yi musu wannan ba kuma ba za ka ware musu wani lokaci su ma da za ka faranta musu ji cewa ubansu ne kai ba shi yasa ake wayan gari kai da kanka kake raba alakar ƴaƴanka mata da kai in ta girma ta zama budurwa tana nan tana kallo kana nesa nesa da ita ba ta iya zuwa ta miƙa maka bukatunta saboda baka buɗe mata kofa ba sai dai ta gaya uwarta ta gaya maka amma ƴaƴanka maza su za su tashi ka ce ba a yi mana kaza kai ka bude wannan kofar dan ka nuna ita mace ce sai dai ta bi ta hanyar uwarta sai aure ya tashi kuma ka ce ga wanda nake so ki aura nan kuma za ta ce ba san wannan karatun ba za ta haɗa kai da uwarta su zaɓi mijin da suke so kuma su yaƙe ka dole ka yadda yanzu a gidan nan ni za a zo a kama wanda ba na so to ma ga yadda za a yi kana gama magana sai a ta ga yadda za a yi ya ji a turo maka wani yayanka ko wani wani wani wani wani wani wani kanin babanka wani abu ne zai ce to kai bayan da za a yi fa kai ma ba a maka auren dole ba ba za ka yi yarinya auren dole ba haka za ka haƙura kai mata kayan ɗaki dubu ɗari ka za ka kai ta gurin mijin da baka so amma da ka ja ta jiki kuna alaƙa ba za ma ta ba za ma ta nemi mijin ma da za ta aura ba ma wani ya mata magana ma sai ta gaya ubanta ku fahimci wannan karatun da kyau shine abin da yake faruwa mun saka wani shamaki na musamman tsakaninmu da me da 'ya'yanmu mata to waɗancan sun kashe amma mu ma a cikin mu'amalolinmu muna me muna caccanjawa Allah gyara mana nam nam kashe kashe ɗanka don tsoron ciyar da shi yawa zamani yanzu ka samu to kuma ya aiki ya'yan bai ji ya binne su ko ya kashe su ba amma kuma ya ɗauki ɗawainiyar su yadda ya kamata ko kuma ɗauki su ya kashe can gaskiya ne gaskiya ne malam gaskiya ne gaskiya ne dan uwa abin da yake cewa yanzu nan duk mun kun ɗauki cewa mun ɗauki cewa mutum ya kashe ɗansa don kai ya ciyar da shi na farko yana mana magana akan masu jin tsoron talaucin kada su yi haihuwa don kada su ciyar da 'ya'yansu baya son nauyi wannan tsoratarwa ne akan wannan abu na biyu akwai waɗanda ba su kashen ba a zahiri amma za su yi wa 'ya'yan mu'amala da kamar sun kashe su ne ka haifi ɗan amma ka ƙi ka ce maka mashi
baka ba shi ilimi baka ba shi ilimi ba ba baka mai da hankali akan tarbiyyarsa ba baka ba shi makwanci ba baka haɗa shi da mutanen kirki ba kawai da yadda ka san to ko akuya ma dai ina jin ai tana ɗan kula da ɗanta dai kafin ya girma ya zama ɗan taure to kaga wannan wato indirectly kamar kashe shi ne a yi kai shi makaranta ba shaye-shaye ba yanzu akwai 'ya'yan da suna nan suna raye sun zama wa mutane karfan kafa 'yan ta'adda amma ba da iyayensu saboda ubansa baya ciyar da shi ubansa bai kai shi makaranta ba uban shi bai jawo shi jiki komun talaucinsa ya ce ka zo mai rayuwa cikin talaucin mu taimaki juna ba ya sake shi a titi don haka zai iya ɗaukan wuka ya tsare hanya bayan magariba ya kwaci waya ya samu abin da zai ci da haka za a iya ɗaukansa a je a tada bom a kashe mutane amma fa ubansa yana raye kwana ake samuwa kaga wannan ai ka kashe mai rayuwa ne wani da ka gan shi yaro ne matashi totally wannan gaba ɗaya rayuwarsa condemn
ya mu zai bai yi karatu ba bai- la na addini wala na boko kuma shekarunsa sun wuce da zai je ya shiga makarantar boko ba zai iya yi ba so dole rayuwarsa a lalace za ta ƙare har ya mutu in ba wani taimako Allah ya masa ya karfafe shi ya zama ko wani ɗan kasuwa ko wani malami na addini ko na makamancin wannan ba to kaga wannan shi ma me ai kashe ɗanka ne ka kashe shi ne da yawa daga cikin matsalolin da muke fuskanta din akwai matsalar rashin kulawa da yayan da sa ido akai sai mutum ya ce ba ruwana da, da, da, da shi ba ruwana da shi ba zan kula shi ba akwai wanda ya kori yayan tafi ko bar min gidana wallahi yan uwana wallahi ina gaya muku ko ina shaida muku wani abu akwai matar da ta zo kwanan nan take kuka ni ban santa ba ta ta waya sai ta sai ta ganni na ce ki hakuri ta ce kai hakuri ta zo tana kuka ta ce malam mijina wani mutum ne babba ne ba sai na gaya maka shi ba ta ce abin da yake damuna shi ne ta ce wallahi 'ya'ya ne da muka haifa da shi wallahi tallahi sai ya zo ya ce ni fa ni fa ban zo ina ciyar da wasu kattin banza ba ta ce ya iya ɗauki nauyin yaran nan na rasa inda zan yi abinci a gida in ya ga an ɗiba an ba su sai ya zo ya ta zage-zage kattun banza kullum ya zo gida sai ya ce kattun banza haka yake gaya wa 'ya'yan kattun banza kuma shi ne sababin zuwan su duniya ni fa kar a zo a ɗora mun nauyi na ciyar da kattun banza su je su nemo nasu ni ma ni na nemi nawa wannan 'ya'yansa yake gaya masa yana cewa kattun banza na ce ki haɗa ni da shi ko ta waya ne ta ce wallahi malam in na haɗa ka da shi kai masa magana aure na zai mutu ta ce bai da hali mai kyau gigita min rayuwa zai ni dai ka bani addu'a na ce yanzu akan wannan abin da addu'a to ya za a yi a yi addu'ar ba za a yi masa faɗa ba ba za a masa nasiha ba to yanzu wannan ba kashe da ba ne to nan gaba ma hana su hana su kwana zai a gidan to in yaro ya je ɗauki bindiga ya tsare hanya akwai wanda zai mai magana kwaman ilimi da zaka bashi kai masa hanya ka taimake shi kuma abin tausayi yana da rufin asiri wallahi mala akwai labarai masu yawa akan wannan harkar ina shaida muku da yawa daga cikin ta'addanci da tsiya da ake a ƙasar- a- a ƙasar nan akwai tasirin iyaye su yi abandonin su su watsa da yayansu sai gadarar haihuwa a yi ta haihuwa ana tara yaya ina da yaya kaza amma ba a kula da su ɗanka ya zama bala'i a cikin al'umma wanda shi ne zai kai maka lada ka- ka ka samu ka- ka samu sadaka jariya bayan ka mutu amma baka gyara shi ba abu na ƙarshe annabi ya ce ka yi zina da matar maƙocinka laifuka ne guda uku yan uwana kun ji dai na farko yau Allah kishiya kun ji na biyu am, kashe ɗa saboda kashe ɗa ko iyali ko 'ya'ya saboda tsoron ciyarwa tsoron ciyarwa ko ɗaukar nauyi abu na uku na ƙarshe a cikin hadisin manzan Allah ya ce mafi girman laifi daga cikin laifuka masu girma mutum ya je ya yi zina da matar maƙocinsa ya yi zina da matar maƙocinsa akwai cin amana akwai yaudara akwai rashin mutunci musulunci bai yarda da wannan ba kuma yana faruwa ai kun sani yana faruwa kun sani har haihuwa ana yi makocinka ya yi wa matarka ciki baka sani wai dan makocinka a gidanka ya cakuɗa maka nasaba duk yana yi yana faruwa a wannan zamanin da maciya amana mutum ya tafi ya gane wane amininsa ne ya bar iyalinsa a hannun shi ya yaudare shi su mata rauni ne da su yanzu yanzu sai a juyar da tunanin mace to wannan cin amana musulmi bai kamata ya wannan ba idan kuma mutum ya yi to ai a ƙwaryarsa to shi yasa musulunci ya tsananta harkar kula da iyali da tsarewa da sa musu hijabi da kuma kiyayewa akwai wanda ya kama ɗa ne ya yi masa na yi muku a karatun nan shekaru da dama a nan mun yi karatu wani da cijo a nan yake ban labari muna sallah da shi da a nan ya ce wannan shi makocinsa ne ya faru ya ce wani mai gida ne wani abu ya faru a cikin 'ya'yansa duk ya ba da umarni ya kaza sai ya ga wani daga cikinsu yaron baya masa da'a fanɗare masa yake ka duba malam kai na lillahi wala mutumin nan da ya zo sai ya tarar da yaron nan ya gaya wasu ya ce ke wannan yaron ba ɗana ba ne ta yi ta kuka ta yi ta ihu ya ce wallahi ba ɗana ba ne ya ce ya lura gatsali yake masa in yi abu baya cewa ya bai zai yadda ya ba yana taimai taurin kai ya ce wannan ba ɗana ba ne da ni na bi iyayena na yi kaza na yi kaza kuma duk sauran yaran nan duk suna bi amma wannan ba ɗana ba ne ku yi haƙuri abin da ya faɗa ɗin fa ba wai daidai ba ne ba zai iya tun da kawai ba gaibu ya sani ba amma dai irin ransa ya ɓaci ne abin nan wala malam da tafiya ta yi tafiya malam ya dage mutumin nan da aka zo bincike sai aka tarba ɗan nasu bane me ya faru ta ce za ta faɗi gaskiya amma a rufa mata asiri a lokacin da yake yawan tafiye-tafiye baya zama akwai makocinsa wane-wane yana shigowa wajenta kuma ta tabbatar cewa cikinsa ne ya ce ai na faɗa zuwa ya je alaka da matar makocinsa makocin baya nan yana tafiye-tafiye saboda shi amininsa ne ya yarda da shi sai da ya san yadda ya je alaka da ita har ta samu juna biyu a jikinta ta san cewa wannan dan ba na mai gidan ba ne amma shekaru yaron ya cakuda a cikin sauran yara har ya zo ya girma ya ce to sai ka haɗa kayan ka tafi gidan ubanka haka ya gaya masa aka yi ta rikici ya ce wallahi sai ya bar gidan nan wallahi sai ya bar gidan nan malam zancen bayi da daɗi a karam kalla ka kula da wani abu duk abin da annabi ya faɗa gaskiya ne ko ba ka bane yanzu in an faɗa za ku ji kar jikinku yayi ana yi ana yi akwai matan da mayaudara ne suna tare da mazajen nasu amma suna zuwa wajen wasu so da yawa zai iya yiwa wani ya je kaza ba anan na gaya muku ba a hudu ba ne ina jin na faɗa wallahi kaduna na je ina program a gidan wani gidan television live live wannan waye zo yake wata mace take yin fatawa mutum ne ya je ya auri mace da sharaɗin ya aure ta cewa ba shi ne zai rinka kwanciyar aure da ita ba ya ɗauko ƙaninsa shaƙiƙinsa ga gida ya gina mata ga mota ga dukiya ga arziki ga komai kuma kafin a yi sai da ta yadda wannan dan uwan nasa shine yake zuwa alakar auren da ita da ya fita umara da ita ya tafi america da ita ya tafi ingila da ita ashe wai yayi tsafi ne wai ya je ya sayar da mutuncin nasa ya sayar wa wasu matan matarsa ta halal bai alaka da ita sai da auren ya mutu shine matar ta bugo waya tana kuka sun haifi 'ya'ya sun tara amma fa shi ita ba wannan mijin ba shine ba shine mijin da yake alaka da ita duba kai wato wai ma ba wai a ɓoye ba wannan a zahiri ma kawai a zahiri Allah ya sauwaje Allah ka ba mu kariya gazanta ta yi yawa malam da ci ya yi yawa Allah ya mana afuwa Allah ya samu cika da imani